الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر شابي وقوة جماد الثانية هجر مائكي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايادة دليه دلو أربعين دا شدة wanda ya dace da sha hudu ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatu na nahau wannan littafi mai albarka al'ajin romiya ala tsariki su'ali wal jawabi ma al'irabi za mu tashi a shafi na arba'in da uku babu marfu'atil asma'i a wannan darasi na goma sha ɗaya Mala yake cewa babe da ya zo don ya yi bayani akan sunaye da suke zuwa a larabci a matsayin marfu'ai. su duk sanda za ka gansu to hukuncin su an raf'u da ka haddace su shi kenan. in dai suna ne marfu'i to ka gama da shi in dai mu'urabi ne sai ce su'alun tambaya mahiya marfu'atul asma'i menene sunaye abin wa raf'a guda nawa ne sai ce marfu'atul asma'i saba'atun sunaye abin wa raf'a guda bakwai ne na farko alfa'ilu muna da fa'ili e, duk inda fa'ili ya zo hukumu kawai raf'a za ka yi masa na biyu almaf'ulul lazi lam yusamma fa'iluhu sai mafu'uli wanda ba ambaci fa'ilinsa ba, wato da'ibul fa'ili wanda ya zo yana wakiltar fa'ili, shi ma hukuncinsa arraf'u wal mubtada'u haka mubtada shi ma hukuncin shi raf'a ne, wa khabaruhu da labarinsa, wasu mukana da sunan kana wa akhwatuha da ‘yan uwanta’. wa khabaru inna da labarin inna wa akhwatuha da ‘yan uwanta, duk marfu'ai ne, wattabi'ul marfu'u da mai biya ga wattabi'u lil marfu'i ga wanda yake biya ga wani suna da yake marfu'i, shi ɗan rakiya ne, to sai aka ba shi hukuncin wanda yake wa rakiya. Wa huwa arba'atu ashiya'a to shi tabi'i guda hudu ne anna'atu muna da na'ati wal atafu muna da adafi wat tawkidu muna da tawkidi wal badlu muna da badali yanzu guda bakwai nan kowannen su zai dauke shi ɗaya bayan ɗaya sai ya maka sharhin sa tare da misali to sai fara da alfa'il saboda wasu malamai sun ce shine ummul babi duk da akwai saɓani wasu na cewa mubtada amma dai mafi yawa sun karkata kan cewa wato ummul babi a babin marfu'ai a sunaye fa'ili su'alun tambaya ma huwal fa'ilu menene fa'ili jawabin amsa alfa'ilu shi fa'ili huwal lismul marfu'ul mazkuru qablahu fa'iluhu shine sunan da ake yi wa raf'a kuma akan fara ambatar fi'ilinsa kamin shi ta shake kira fa'ili idan ya ambaci fi'ili bayansa to ba za a kira shi fa'ili ba sharaɗin fa'ili to shine fi'ilinsa ya gabace shi e wal fa'ilu fil lugati to fa'ili a lugar larabawa huwa man aujadal fa'ila shi ne wanda ya aikata aiki ai man fa'alahu wanda ya aikata aiki shi ake kira da fa'ili a luga kenan wa in kana alfa'ilu mazkuran ba'dahu amma in aka ambaci fi'ili bayan shi fa'ilin kama iza kulna kama inda muka ce zaidun kataba a gani to a nan zai ba za mu ce fa'ili ba me yasa saboda ba ambaci fi'ili kaminsa ba ba ba haka ba to a nan fa zaidun mala ya ce zaidun mubtada'un walaysa bi fa'ilin anan mubtada ne ba fa'ili bane jumlar kataba fi'ilun wa fa'il fi mahalli raf'in khabarun sai ta zamo labari ga shi zaidu kenan dole sai an ce kataba zaidun kaga kataba ya fara zuwa sannan zaidu to sannan zaidu ya ɗauki hukuncin fa'ili amma a wannan sifa da ya kawo shi to mubtada ne sai ce haza huwal mazhabun nahawi al-mashhuru wannan shine abinda mazhaba ta nahawu wadda take shahararra ta tafi a kai akwai kaɗan daga cikin wasu malamai da sun ka saba ma wannan amma dai magana su ba ta da ƙarfi cewa wai hawa yau zai din yana nan fa'ilun wai muƙaddam in ka zo irabi wai sai ka ce zaidun fa'ilun muƙaddamun marfu'un kataba shi kuma sai ka ce fi'ilun madin mabnin al-fathi mu'akharun to haka su suka ce a faɗa sai ce kataba zaidun fa kataba a fa misalul fa'ili almazkuri qablahu ko almazkuru qablahu fi'iluhu kataba zaidun fa kataba fi'ilun madin to ka kataba sai ka ce fi'ilun ne madin wa zaidun fa'ilun li'anna alkitabata saboda rubutun sadarat minhu ta fito daga wurin shi ne fa huwa allazi awjadaha wa fa'ala tunda shi yayi tanawulin wannan rubutun su'alun tambaya kam hiya a qasamul fa'ili menene kashe kashen fa'ili alfa'ilu ala qismaini fa'ili kashi biyu ne zahirun wa mudmarun akwai wanda yake na zahiri akwai kuma abin kawowa a matsayin damiri فالفاعل الذي هو اسم ظاهر تفاعل da yake suna ne na zahiri na hau ƙaulika misalin zancen ka kama zaidun zaidu ya tashi wa ya ƙumu zaidun zaidu yana tashi wa kama zaidani zaidu biyu sun tashi wa ya ƙumu zaidani zaidu biyu suna tashi wa kama zaiduna zaidu da yawa sun tashi wa ya zaiduna zaidu da yawa suna tashi wa kamar rijalu mazaje sun tsayi wa ya rijalu mazaje na tsayuwa wa kamat hindun hindun ta tsayi wa ta hindun hindu tana tsayuwa wa kamatil hindani hindu biyu sun tsayi wa ta hindani hindu guda biyu suna tsayuwa wa kamatil hindatu hindu da yawa sun tsayu wa ta hindatu hindu da yawa suna tsayuwa wa kamatil hunudu da jam'ut takasir ne, hunudu, hindu da yawa ba iyaka sun tsayu, wata ƙumul hunudu, hindu da yawa suna tsayuwa, wa ƙama a huka, ɗan uwanka ya tsayu, waya ƙuma a huka, ɗan uwanka yana tsayuwa, wa ƙama gulami yarona ya tsayu, waya ƙuma gulami yarona yana tsayuwa, wa ma a shi ba zalika. To dukkanin wa'annan misalan suna layin a matsayin fa'ili na suna na zahiri ba zamiri a cikinsu tun daga zaidun har zaidani har zaiduna har rijalu har hindu hindani hindatu hunudu akuka gulam duk waɗannan zaka ga sunaye ne na zahiri to wannan ana kiransa da fa'ilun zahirun saboda kai tsaye an ambaci mutum ba wai wakilin suna aka kawo ba ko abin da ya kama da haka to wa ashbaha da ya ce wa ma ashbaha zalika ashbaha din nan fi'ilun ne madin wa fihi damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa a cikinsa akwai damiri abin mai boyuwa a matsayin halat eh taƙadiru ana ƙaddara shi da huwa shi ne kuma fa'ilun wa zalika ismul ishara maf'ulun bihi shi kuma maf'ulun bihi ne wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan to zalika ɗin ismul ishara ne yawwa fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wannan shi ne tuwal mudmaru akwai kuma inda fa'ili zai zo a matsayin damiri ai abbamiru to shi ko malamai kismani sun kasa shi kashi biyu akwai damirun muttasilun akwai wa damirun munfasilun akwai damiri muttasili akwai damiri munfasili to menene damiri muttasili sai ce faddamirul muttasilu huwa allazi la yubtada'u bihi shine damirin da ba zai yi ka fara magana da shi ba duk damirin da bai yiwa ya zo farkon zance a fara magana da shi to shi ake kira da damiri muttasili wala ya ka'u ba da illa kuma ba zai taba zuwa bayan illa ba a matsayin almustasna والضمير المنفصل أما ضمير منفصل هو الذي يبتدأ به shine wanda yana yiwa a fara magana da shi waya ƙa'u ba da illa kuma zai iya aukuwa bayan illa ya zamo a matsayin almustasna to shine malamai suka rarrabe shine malamai suka rarrabe fafi ana katabtu ko idan ka ce misali ana katabtu to fa ana zamirun ne munfasilun munfasilun eh kaga munfasili ne me yasa aka kira shi da munfasili saboda ya tsaye da kawahunsa eh ba wai ya samu taimakon fi'ili bane kaga sabanin ka ce katabtuhu na rubuta shi to hu ɗin nan yanzu yana yiwa ka fara magana da shi ka ce hu ka tabtu hu ka tabtu kaga ba zai yi to shi yasa ana aka kira shi munfasili shi kuma hu aka kira shi da muttasi hmm? to wannan kenan to shi yasa babe na abdama'ir shi ma yana da muhimmanci yana taimakawa kwarai wajen fahimtar larabci wanda da munfasili din da mutasili shi ma kowannen su an kakkasa shi kashi-kashi e tuna ana magana inda zai zo ne a matsayin fa'ili akwai abbamayar din da gaba ɗayansu sukan zo ne mansubai e kamar hudin can da muka kawo su duk inda za su zo mansubai ne an gane ko? wannan kenan shi yasa suka kasa shi shi karan kansa muttasili akwai al-akhassu akwai gairul akhassi eh ad-damiru wanda yake al-akhassu shine damirul mutakallimi damiri na mai magana to shi ake kira da al-akhassu wanda kai kai kake magana irin su ya'ul mutakallimi irin su zamirul fa'il akwai gairul akhassi wanda bai kai wannan ba shine na muhadabi na abokin magana yawwa irin su kafin na al-mukhatab ko ta'un ta al-mukhatab ko al-mukhataba kamar darabta darabti ko darabtuka ka na buge ka yawwa haka akwai na ga'ibi to shi kuma shi ne ƙarshe shi na almutakallim ya fi ƙarfi sama ga na almukhatab na almukhatab ya fi na alga'ib ƙarfi to shi yasa in suka haɗu kuma dukkan su muttasilai ne to akan fara gabatar da na al'akhassu sannan mai bi masa sannan mai bi masa kamar misali a aɓai tukahu kaga zamiri uku a ciki akwai tu akwai kafin akwai hawan to tu na almutakallim ne wajibi ne a fara gabatar da shi sannan na al-mukhatab shine ka sannan na me sannan na ga'ibi wannan wajibi ne an gane to wannan in mutasilai ne kenan akwai munfasilai su kuma akwai wanda kana da damar ka kawo shi mutasili ko kuma da kawo shi mufassili to shine cikin abin da suke kawowa na al-tara'if nahawiyya suka ce akwai wani malamin nahawu cikakken malami ne yana da wata ɗiya ita ma ta san nahawu sosai ta karantu an ce ta haddace alfiyatu ibn malik sai ce mata akwai wasu mutane guda biyu sun zo neman aurenta ɗayan ɗan ƙaninsa ne ɗayan kuma almajirinsa ne kuma kowannensu masha Allah ɗalibin karatu ne yana da hazaƙa yana da tarbiyya sai ta zaɓi wanda ta kasu shi ba zai ce ga wanda za ta aura ba tunda dukkansu na gida ne shi wannan ɗan yayansa ne wannan kuma ɗalibinsa ne an kila an shekara ashirin ko talatin yana kwasa ilimi sai ta ce to ai ibnu malik ya ce wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman ma shi'ta fi infisali wa fi ittihad rutbatil zamfasla wa qad yugibu wa qad yubihu al-ghaibu fihi fasla sai ce tab lallai magana ta ƙare shi kenan sai ga abin da ibnu ai amsa na nan cikin alfiya eh ibnu malik ya ce idan an samu zamiri muttasili wannan ma muttasili ne to yuqaddamu al-akhassu saboda haka yanzu wanda yake al-akhassu minhu cikin su shikenan shi na zaba shikenan magana ta ƙare ibn mali ya ce in kuma matakinsu ɗaya to shi kenan wa ƙaddiman ma shi ita abin nan haka ne in matakinsu ɗaya kowannensu mun fasili ne misali shi kenan duk wanda an haga dama sai a zaɓa na in mutasilai ne to yi ƙaddamul a in kuma munfasilai ne to yi ƙaddamu ma yi shawu wannan ɗan uwa ne munfasili wannan ma ɗan uwa ne munfasili to duk wanda an ka zaɓa ba laifi na uku kuma a duk matsayinsu ɗaya wannan bai fi wannan ba wannan bai fi wannan ba to ya za a yi Hmm? Hmm? to ai shi aka faɗa wa fitti hadin rutubatil fasla to ya za a yi sai ibn mali ya ce to in matakinsu ɗaya to shi kenan sai a yi ƙoƙari a yi fasalinsu sai a yi fasalinsu ba za a ce a abin nan ɗinsu ba a zaɓi wani ko a bar wani sai a kawo su fasilai kenan amma kuma in akwai damirul ga'ib a ciki to wannan halatta ne kuma a kawo su muttasilai eh to ita dai amsar take son ta bashi ɗayan biyu ne kowannen su tunda muttasili ne to adibi al'akhasu cikinsu an gane? shi kenan da yake malami ne bai tsaya ya abin nan ba sai ce lalle ke ba da amsa sai je aura mata wanda yake gani ya dace da amsarta to kasa an ce in ka san na hau to duk tambayar da an kai ma kana iya ba da amsa kuma ana hawance ba sai ka shiga fikihu ko da ko matsalar ta shafi fikihu ko ta shafi zakka ko ta shafi aƙida ko mi ta shafa a nahawun za ka ba da amsa ba sai ka shiga ƙur'ani ba shi yasa alimamu sibohi in kai mai tambaya a kan sallah cikin nahawu ya ka baka amsa cikin nahawu ya ka baka amsa an taɓa mai tambaya cewa mutum ne ya zo sujudu sahawi sai ya kuskure a cikin sujudu sahawi ɗin ya zai sai ce to ai almusagaru la yusagaru saniya a ƙa'ida in aka yi tasgirin suna to ba za a ƙara yin tasgirin shekaru na biyu ba sai dai a nemi wani sabo to su ji da sabo ai an kawo ta ne dama don ta gyara sallah to ba za a sake cewa kuma a sake samun wata sujudu sahwi sahwi ba kuma eh saboda wanda ya yi kuskure a cikin sujudu sahwi lashe alai sallarsa ta yi ba ba matsala babu wani hukunci a kansa a fatawan shi al'imamu sibawi wasu kuma sun ce malamin sani to in ka ƙoshi da nahawu kenan haka ga al'imamu shafi na wasu fatawoyi na shi ma na nahawu ne yake ta ba da amsa to wannan sai ka goge sai ka goge sosai wal mudmaru ifna ashara shi kuma mudmari nahawu ƙaulika guda goma sha biyu ne ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت كو وضربت وضرب وضربوا وضربنا akwai darabna shine bai kawo ba shine ciko darabna ba daraba na ba ضربنا ضربنا دبن ضربنا دبن ضربنا تنا أنا في محل نصب ضربنا شيكم في محل رفع to wannan shi ne darabtu na buga darabana ya bige mu darabta ka buga darabti kin buga darabtuma kun buga ku biyu darabtum kun buga ku da yawa darabtunna ku mata da yawa kun buga wa daraba ya buga wa darabat ta buga wa daraba wa daraba su su biyu sun buga wa darabu su maza da yawa sun buga wa darabina mata da yawa sun buga to wannan dukkaninsu za ka ga kowannensu damiri ne to guda goma sha biyu ne sai dorabina shi ne wanda bai kawo ba shi ne ciko wajen rubutawa ne iskatinsa tunan za mu kwana in mun dawo sai mu tashi wa irabu hazihil amsila misalan da ya kawo ma sai ya maka li'irabinsu
kamar ya ɗauka ma ya ce wa dora wata da ƙasa
ƙasa kuma?
asƙatar musannifu dora wata mukarrabar shayi
sharihu wa wa sharihu to shi ai ba sharhi yayi ba shi kawai ya mayar da matanin ne su'alun wa jawabin yana ishara zuwa ga wasu nusa na shi asalin littafin to ba a samu wasu kuma sun kawo kila dai bincikensa bai kai ga waɗanda sun ka kawo ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله sai fiƙihu